الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء عشرين دا بقي بوتم محرم شكرا تدبير تدبير أربعين دا بقي bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba a wannan littafi na al-lu'lu' wal marjan mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da tara za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in daidai a cikin kitabu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam inda muke babu min fada'il abdullahi bin amr bin haram wanda shi za mu tashi hadisi jabir radiyallahu an kuma wannan shi ne darasi na ɗari biyu da arba'in daidai shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai a takunuskar a tawa nuskar shafi na ɗari biyar daidai a wannan masallaci ne albarka na hudaifa bin yaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke unguwar kwandila ganda albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu min fadaili abdullahi bin amr bin haram babi ne da zai bayani dangane da wani bangare ba duka ba daga falala abdullahi bin amr bin haram walidu jabir shine mahaifin jabir dan abdullahi shine wanda misalin da muke bayarwa idan ana tambayar auliya ullahi na farko da Allah yake ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to irin su ake kawo saboda shine bawan Allah da wato a yakin Uhud da shi da abokinsa Amru bin Jamu'a shi Amru bin Jamu'a ma gurgu ne aminin sa ne ko da yake suna tare aka yi musu shahada a tare to bayan an binne su zamanin sayyidina Muawiya ka san yadda kake kallon Uhud duwa da yaje Uhud yanzu a cikin mazarul arba'a wuraren da ake kaiwa ziyara guda hudu akwai Uhud shi kuma abin da ake so in ka je tunatar da kai wato gogora ne da wannan sahabban da Annabi suka yi amma abin da zai baka mamaki ko da kasuwa a gurin zai ga wani ya tafi siyan kawai mata sun tafi siyan kanin bari mara sun tafi siyo na biro da wani abu sai ka ɗauka ka rika mamakin wato mutane ga wabban san meye manufar zuwa ziyara Uhud ba wallahi wannan kawai sai mutane sun mai da zuwa wannan ƴar kasuwar ta gurin dole bayan da abin da yake a hannu shine ka kalli wayannan bayan Allah da aka yi wa shahada ka tuno gobar mai da kai ka diga kai addini yanzu a arha ka same shi to duk wani abubuwa ake so ka tuno amma sai ga wasu ma har ana faɗa da su akan ba fa sai komai ba wai ba je komai ba kamar sai akai ba sai akai a zo a tiyayya ba sai akai ka zo kai musu addu'a ta ladan ka samu ladan mai ziyara shine a hannu kuma duk abin da zaka siya a kasuwar Uhudu akwai shi a Makka akwai a Madina ya ma ba raha Makka ko me zaka siya a nan din ko me in matan sai ma lalle to akwai a maka kanin bari shi ma akwai a maka ya ma fara hada a can amma sai ga wasu ana ta ayaniya cewa kaza ka ku zo mu tafi suna ba abin da muka biya haka za mu tafi mu to waye ga ma yana cikin sharadai cewa sai kai biyayya ba ma gurin biyayya ba ne wanda ya zo makabarta yawa to aje ka dauki wato izina amma za ka sha mamaki gaskiya ka sha mamaki to wannan kaburbura lokacin sai na muawiya bayan shekara arba'in da shida da binnin sai hanyar ruwa ta biyo ta gurin sai na muawiya ya ce duk inda bayan ɗin ya biyo ya ce duk wani gurin a bakuli dama haka saboda maslaha yanzu inda maslaha za ta biyo ta wannan makabartar ta gandu ta al'umma ya halatta duk wanda ke kwanci a gurin a makaddasa ya halatta li maslahati al'amma a titire su a bai da su wani gurara in aka zo da an siyan ma da fili ana cikin foundation sai kuka ga asali da tsohuwar makabarta ce aka ga wani sai a ɗauke shi daga gura a kai shi makabarta ku ci gaba da yin ɗakin da a ɗakunan mutane muke da akan mutane ake ko ina to saboda haka da aka zo haƙo su su a nasu kabarin su biyu kun sa annabi yana haɗa mutane biyu sai a ga waye ya fi hadda alkur'ani wanda yake da aya goma da mai aya takwas to mai aya goma shine a gabas mai takwas kuma a bayansa aka aka kasar saboda haka ana zuwa gurin su da aka ɗauko gawar shi wannan bawan Allah Abdullahi bin Amr bin Haram garin ɗauko gawar tasa da aka taba mar hannu haka ya tura hannu a kirji da aka taba hannun sai aka tire shi sai da jini ya tsatsuwa kuma fuskarsa ka annahu yadhaku wa yatabassa kai ka ce dariya yake yana murmushi aka canja masa guri aka je aka binne amma ka ga idan ka je yanzu makabartar Uhud ai za ka ganta flat ko tudu duk ba tudu iya wanda zaka iya hangowa wannan da aka dan kewaye din su hudu ne ina ji kawai daga Mus'ab bin Umair sai Hamza ibn Abdul Muttalib su ire-iren su ne kawai su hudu za su gano kabar amma sauran gurin fili ne sai kan duk su ne a gunta gurin to wannan bawa Allah yana ci shine mahaifin Jabir an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ba Jari da Abdullahi Allah ya kara musu yadda kare yake ji'a bi abi yawm Uhud. An zo da mahaifina ranar Uhud. Kadin musila bihi. An yi maka kata kata. Abin da suka rike musu kenan. Bayan an yanka mutum sai a daddatsa shi. Gunduwa gunduwa haka suka rike. Akwai baiwa Allah da ta zo da iya banana wannan ɗan yatsun ɗan yatsa ta gane ɗan uwanta. Tana gani da ta wannan wada ne wallahi. kowa bai gane shi ba ta gane hatta hu bi abaina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai aka ajiye shi gaban annabi alaihi salatu wasallam wa qad tujiya sauban allin da shi da tufafi uridu an aktifa alu jabir yace ina so in bude shi in gani fala hali qaumi mutane na gurin kasan kuma ga karancin shekaru sai aka ce a karka bude karka bude ثم ذهبت اكتب عنه na kuma koma kun san wanda aka yi mutuwa yana da wasu abubuwa dole sai an yi hakuri ya kuma komawa zai buɗe bana hani kaumi mutane suka kuma cewa kar ka buɗe sai daga cikin hikimomin su da kar ya buɗe saboda kar a je hankalin sa kar ya tumawa mutum ya buɗe ga dan uwansa an daddatsa shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada umarni fa rufi a yake ku dauke gawa a ɗauke ta da gura bata mi a sauta sa'iha ɗauke gawar kenan kawai sai aka ciwo kururuwar wata mai kuka kusan ko a gidajen mutuwa irin namu ne yanzu ai kun ga haka matan suke sai an zo ɗauko gawa kawai sai a miƙe ce sai a rubuta ihu wasu ma su zo su rirrike muku makara haka wasu ke a rirrike makara a bai da rashi da ita yanzu haka uwar gidan ma da ya mutu ba ta kwana da shi ba yawa ta race a kai a ɗauke mata gawa ba alhaji ba ku ɗauke gawa daga nan ita ba za ta kwana da shi ba kaga dai ba abin da zai mata wallahi ita ma ba za ta kwana da shi ba ballantana amarya da sabo zuwa tsohuwar hannu ma ta ƙi za ta kwana da shi ballantana to a nan ma ba za a yi da ka gana sai a rabon kwana a ce a ɗaki ke ka tashi daga aiki a yi annabi ya ce a ɗauke shi kururuwa wata faƙalar ya ce manhaji wannan kuma wace ce faƙalu ya ce ce ibnu ta amri ita ma ƴar uwarta ce ƴar amru ya ku kanwa aw ukhtu amri ko kuma ƴar uwar amrin din ce kala ce ce bari mace ce me ta take wannan kuka kun ga kukan na sauki ne kenan domin an ce sa'iha domin annabi baya hana kukan hawaye baya hana shi wannan yana rage tension kuma mutum yana samun relief sosai fama zalatul mala'ikatu tuzillu ku gaya mata wannan kukan da take bai da fa'ida domin mala'iku ba su gushe ba tun daga ɗauko shi aka taho da shi har zuwa nan ba su gushe ba su neman inuwa bi ajni haji da fukaffun to kuma wanda ya samu wannan bai kukan me za ka yi ba sai kukan kawai sabo na rabuwa an saba za ka ga yanzu misali wanda za a ce ma ya shekara yanzu wani babula da ni nan wani alaran ba ranar yaushe ne ran alamin ake ce mu an bar rasuwa sai muke kai ta sai ke cewa a nan wajejen fargori sai ke cewa babansu shekarar su ɗari da ashirin da bakwai ɗari da ashirin da bakwai wallahi nake to ba su da yawa yanzu gaba ɗaya ma a Najeriya kakaf ban ce ma duniya ba duniya ana samun masu shekaru da yawa a wasu wuraren nake amma ba su da yawa to amma kaga duk wanda kaga yayi kuka ai yayi na sabo ne domin ya san dama zo da za a yawa yace mu kuma ka san har a wannan shekarun malam yana zuwa masallaci zai je masallaci da kansa ya dawo kuma ya daure ta alqur'ani ya biya to ba ruwan Allah ba ruwan sa to sai yace shi da ayi annabi yace khairun nasi man dala umruhu wa hasuna amalu idan rayuwar mutum ba zai aiki alheri ba ne ake so mutu da wuri amma in dai zai aiki alheri zaman sa ya fa alheri yawwa shi za ka ji ana roƙo Allah ya ba mu tsawon rai ne amfani in bai da amfani ba raka koma yawwa ka tafi da kwarinka amma idan mai amfani ne gwara ka zauna ya fi Allah ya dace da mu to shine ma da yake gaya mana ne yake cewa to hatara fa arfi'a har aka dauke gawa a sai da aka dauke ta kaga yana so ya lallace ta kenan cewa wannan kukan da yake wai da fa'ida domin ga abin da ya haɗu da shi Allah can karkashin mun dade da biyar ayati a suratul nisa'i wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun sura ai kar ku yi tsammanin waɗanda aka yi wa karkace a filin yakin nan cewa wato matattu ne Allah ya ce ahya'un 'inda rabbihim rayayyu ne gurin ubangiji yurzaquna Allah yana azurta su farihina bima atahum Allah min fadli suna ta farin ciki da abin da Allah ya ba su da falala wa yastawjiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sune wa waɗanda ba su ga hadu da su ba na duniya sune musu albishi cewa Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba tsoro a tare da su ba bakin ciki kun gan mu nan lafiyar mu lawa nan ba mu da wata damuwa kai ku kana nan yanzu tsadar kaya ba ta ije ka sai ga yanzu abin tausayi dan Najeriya in a je dan yau kasa wai mun na yake bayan shi da aka tashi kara kayan ba ba wai 100 percent ba 300 percent aka ko an rage har yanzu ba a dawo yadda kake ba 300 ba me hukun 100 cikin a 300 fatin ni da rade wa garin hankali irin wannan ba yadda za a zo ji yadda za a yi ta yi ba za a koma da ba sai dai a ita cewa an samu ne an riga amma illa amma illa idan ɗari ne cikin ɗari ka san cewa za a ita samun sauki yau da gobe amma ɗari uku na 514 wadda ba irin wadda baban gida ya raba din nan wane mutum na dubu ɗaya ɗan kaji abdulkadir zai cinye da gudu kuɗin biredi yake faɗa na cin samanti bai kuɗin fijiyo ne biredi guda ɗaya kajin dariya suke da da yanzu fijiyo nawa za ka siya wala abubakar ai ba iyaka ba ne mutum Allah ya dace da Allah ka iya mana to wannan shine me za mu koya karkashin hadisi na ɗaya man kamatun azima matsayi babba wa fadilatun jalila da falala babba ita ma da abdullahi bin haram da abdullahi dan haram radiyallahu ta'ala anhu na biyu ko radiyallahu ta'ala anhu na biyu bisharatin nabi dalalatan li ali abdullahi bin haram yadda annabi ya yi wa iyalan abdullahi bin haram bishara bishara na uku jawazul bukai ala almayyit ya da taiwa fa mace kuka amma na rashin ihu wal kashi an waje da bude mafusta za ga an shigo a ce wanda ya rasu baya nan zai zo ya ce bari ya bude ku kyale ya bude ya bude ya gani yawa amma idan an gama hada likkafanin nan ku hakura kafin a rufe shi kafin a yi wanka ko an yi wanka ana wani abu ya shigo zai gani buɗe ka gani amma an gama haɗa yi ba daidai ba ne kuma wasu abin da kai ce bayan an buɗe sai kuma sai a tsaya a bar fuska a buɗe a zauna a kishe ka kuka a kira mata duk su zo su zauna a gurin ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba saboda haka kun gane za a iya buɗewa a gani amma a mayar arziki da zarar an gama su haɗa shi kuma ku haƙura domin annabi cewa asri au bil jinaza au bil janaza bil fathi au la tasri duk akwai ruwaya idan janaza ne shine ku sauri ku haɗa shi idan fataha in ka tara ce kuma ku sauri ku yi matsala ku kai shi makwanci shine bambancin wannan shine kun ji dama ya ce min daga falalarsa shi yasa na kawo wata wadda bai ka ba na cewa yana cikin waɗanda suke manyan auliya ullahi wanda aka canza wa guri a Uhud babu mai ba zai da abisa babu ne da zai bayani wulaka wani daga cikin falalan Abu Dharr al-Ghifari jundub bin junada bawo Allah wanda annabi ya zaka rayu kai kai zaka mutu kai kai kuma za a tarbe kai kai domin a ra'ayin jundub bin jina da abuja duk wanda ya ba kudi a akawun din sai kwana biyu ya ci haram yawa kaga yanzu ai duk da ba za mu ja ba inda kai iya bukatar ba da ragowar kudin dubbe musu za ka yi karaba mutane kun ga wannan inda yana rayuwa a matsayin sa na sahabi mu a fahimtar mu ba za mu gamsu da shi ba dalili za mu ce ana ya ƙara maka yadda ya za mu fidda zakka a ba za mu fidda zakka ba mun ba mu aje su da ƙarshe sai na Usman ko sai na Muawiya yake da shi ba Allah ka tashi ka bar garin nan ba wanda zai iya rayuwa da kai a haka sahabban ba ya saba musu ya tashi ya koma daji ya zaman sa shi bai gamsu ba me yasa dalilin ga yace Allah yake wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhurum hadha ma kanantum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun shine dalilin ka kaga yana dalili amma irin fahimta Abu Hurairah ce akan hadisin wato um wato um goran muhajjalin akan alwala shi ma da ya duba nan yake zuwa ba ai kaga ba ai dare shi ba in ci in kafa ce kuma har kusan kauri hannun yake zuwa ba iya idan zawo ba kaga sahabbai ba je da shi ba eh an ce saboda ai an ce a tsawaita sahabbai ba wanda ya fahimci haka kuma sahabbai sun ga annabi ya alwala su ba annabi bai taɓa kawowa nan ba ko kuma wanda ta yi ina yi ruwaya ko a jirajiya annabi da ya zo da addini ai shi a gurin sa za a koya in su sabai ba su hango haka ba shi kadai ya fahimta ka sai na Usman hadisin sa ya fi na kowa kyau a alwala shi a hadisin sa ba wannan ijtihadi ne in ka dace kana da lada biyu in ka kuskure daya suka ce ijtihadi ne a ban masa abinsa to Abu Dharr da Gifari shine Abu Abdul bin Jirada an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda yake lamma balaga Abu Dharr mab'ath an-nabi mab'ath zai zama lamma balaga Abu Dharr mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abu Dharr da Gifari ya ji labarin an aiko Annabi alaihi salatu wassalam cewa yanzu Annabi karshen zamani ya bayyana domin an ba da labari a baya ga irin yanayin da annabin ƙarshen zamani zai bayyana kada ne akhihi sai yake wani dan uwansa bai faɗi sunan ba amma akwai sunansa shine unai tasgirin anas anas unai hasan husayn to shine wannan sai yake wa dan uwansa irkab ila hadal wadi irkab ila hadal wadi hau abun hawanka ka tafi wannan kwarin domin kun san suna kiran maka kwari domin guri ne bi kwazazzabai duwatsu da kuma ramuka aka maka ce har yanzu za ga madina ta bi da daɗin tafiya domin da duwatsu ne hawa da tsoka ne a maka to sai yake tafi wannan kwar shine maka kenan fa'alam li ilma hadha rajul ka je ka koyo min ka binciko min wato wato me yake faruwa dangane da wannan bawan Allah hada rajul wannan mutumin da aka ce zai bayyana je ka binciko mana labarin sa alladhi yaz'umu annahu nabiyyun kaji kalmar wanda yake riya cewa shi annabin nan je ka samu mana labarin sa cewa ya ajihi al-khabaru min as-sama har yana ga mutane cewa ana ba shi labari daga sama kun san farigimar Allah yana san ba ku yana kasa ku na rantsi ku da Allah gaba ɗaya a gurin mutum shi balarabe ba ruwansa da wannan rikewa saboda ba baya halar alkafuri baya halar dole cewa wai wai makani da ayi wa Allah domin ba irin tunanin ka yake ba mu ne dai za ka yanzu sai wannan ya zama topic of discussion a ba ma discussion ba na mutu kaga ai discussion ai za a fahimci juna kenan ba shi ba na argument argument za a yi mujadala to a zamanin annaba har sahabbai har tabi'ai har tabi'u tabi'ai ba wannan rigima babu Allah ka shirye da su mutum yake wanda yake riya cewa wai ana ba shi labari daga sama ka ji kalmar yake riya fasma'a min wasma min qawli in ka je ka saurare shi kun yadda ake ko idan abu ya taso ba ta ake saurara za ka yi ku ji adalci ba su musulunta ba amma sai aka ce a je a saurari annabi kana zo a ce ba wane ya yi kaza ba ka ji baka tsoron a'a saurari da aka ce wane ya faɗi kaza ya yi kaza ka ji sai baka ji zancen nan ba kuma dan me yasa za ka tsoron tsakanin ka da Allah to abin da ya janyo kenan muke yi wa junan mu rashin adalci saurari wani an ce kaza ina an ce din tara ina kai ma kana da kunne ba kunne ni ne da kai ba to ni ma ina da biyu ba ne in simple domin zai iya yiwa ka ji ni masa kallon tik kamar yadda na taɓa gaya kuma muka rubuta tik yanzu malayi ta yanzu ne yake zai kalle ta a nan ni kuma kalle ta a tik in nace wallahi wannan sirri yake wallahi tarace duk dai muka yi ko ba ka bane wa ma jahidna illa bi ma illa wa ma kunna lil ghaibi hafi kowa abin da ya gani shi ya faɗa shi ke nan kawai to da haka kullum ko kana ko ba kwa shiri da mutum abu ya zo kai ma adalci ka saurara eh in ka saurara abin da yi to sai kuma kaga irin ba bayanin da za ka cewa ni iya fahimta ta ka gane wannan shine dai to kun da abin da yake je kai wasu ma'anin kauli ka saurare shi sun ma'aci ne sannan in ka gama daga jimar bai tura shi ya tattaki ya je tun daga gifa dan ya tabbatar ya tasabbuti in ja akun fasikun bi nabarin fa tasabbatu to ya je ya tasabbuti sai ce sannan ka zo mun faddalaka al-akhar anan nan naka kawai yace hatta kalima yana zuwa ya haɗu da annabi alaihi salatu wassalam wa sami'a min qawli ya saurara annabi da bayani ثم رجع الى ابي ذر ya dawo wurin Abu Zar da Gifari fa kala da wuri yace da shi ra'aitu gaskiya na gan shi amma ya amuru bi makari da akhlaq yace na rantsi da Allah umarni yake da kyawawan dabi ko ko yace da jamnima makari da akhlaq aka annabi yace an turo ni ne dawa dan na cika manyan dabi wa kalaman ma huwa bi shi'ri yace kuma magana yake ba waka ba domin an yi ana ta yada a China a cikin giba garin giba a duko ina ma za a ci ba wakili ku dale wa ma huwa bi qawli ka'i wala bi qawli kani duk Allah ya kore shi ba mawaki bane shi kuma ba boka bane kuma suka ce innaka lamajnun Allah yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun duk sun gaya ma wannan kalmomi duka to sai yake fakala fatan su balarabe yanzu yana zaune yana zaune saboda gogewa da fasaha budurarsa ta zo wucewa yanzu ya mata waka baiki da ni kawai kuma mai cike da litirita adadi na gaske yana zaune yanzu sai wani ya ce to duk da bata zo ba da ni tana gida ni ma bara mata sai raba saboda fasahar to sai ce fakala sai ce ma ke faita ni ne ma a wannan zancen bai warkar da ni dangane da abin da na niyya ba gaskiya ban gamsu da zancen ka ba abu zai ya gaya wa anas ko unai bai gamsu ba domin ba wannan labarin ya soji ba to ya gaya masa cewa ai ya zo banda ke ka wa mutane ƙarya ba abin da yi ai mawaki ne ina ai ita ka zarwa da lawaka a garin nan to shi ma haka yake sai ji ba wannan labari an ce ya zo ne da makarimul akhlaq su kuma a wannan lokacin larabawa duk da suna kan wannan ɗabi'un sun yarda cewa akwai wanda za a aiko amma shi ɗabi'u hawa zai koyar kawai rigimar ta su a wanda aka aiko din shine sun gamsu an aiko shi din ma ko ba su gamsu ba dan kaga wasu daga cikin siya suka rika yi sai an samu kila sai malaika malaiku sun biyo shi a baya in yayi wa'azi yayi wa'azi sai ce gaskiya ne eh sai sun zo sun ba da shi da akai sannan za su yarda katuwa suka yi kashi kashi wani ya ce a ni na je na ji na gamsu da zancen ai kaga hakimu tsari hakimu tsari kiristan shi da ya gaji da kiristancin ya gaji ɗaya abin da yake kenan ya shi bai rage tafi fadar annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa kawai ya jin batsa ya kai ƙarshen rabaran batsa yana zuwa ya shiga cikin annabi yana yau sabai wa'azi aya ta sauka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam yana zuwa da ya zauna a gurin da kuras din ta wuya Allah yana cewa sai riki ba da ba dan su da manyan malaman su kiristoci da yahudawa a matsayin alloli ba Allah ba yana zaune da yaji an faɗi wannan yake kai yace Allah ba haka muke ba annabi yace da shi shin ba sai muku umarni da mummuna ki muku hani da kyakkyawa yake wannan kamana yake yace to ai shi abin da Allah yake nufi shi ne bayanin da muka yi muka ce mutum yana nema wai na annabi ya tafsiri to ga tafsirin balare da ne amma bai gane ba shi ne tafsiri ai wallahi ke tsinka kursu kawai musulunta kun san wani abin mamaki inda na ga baya nan gaya muku da ta Abdurrahman din da nake muku ya musulunta da ta ran da yana shigowa ofis mun gama karatu sai ce mallam ka san ni ne yake zan yau zan fito ba asiri yake ni rabran kaza yayi ya rike tuta a Ghana ya rike ta a Ingila wallahi da azumi ya rike coci a Ghana ya rike a Ingila kaga da shi karshe kenan sai ya gaya mu wanda muka yi karatu a man yau na sati biyu sai ya ce mu akwai abubuwan tauhidi da muka tafi yace ni ina raba ramfaza abubuwan yanzu da yace wallahi tun a wannan lokacin ni ina da wato ga ni raba ramfaza ne amma tauhidi na irin naku yace domin sai ba labarin wani ɗan da ya rashin lafiya mai tsanani aka je asibiti yace matarsa sai da take wai yan uwa ka san irin kowanne kabila da irin nasu tambo a zo a ce ai kaza ne a gare shi ya shi ya wa Allah a lokacin kuma bai musulunta ba wai matar sai ta ce kai wanne irin mutum ne shi ta ra ku yanzu da gaske kuma yanzu ko za ku jawa bincike yake sosai dan ko Allah ya bayani da za ku noma wani Qur'ani da translation karatu yake sosai bi ma'ana kalima ran ne yake mun na gano wasu sallah optional rawatib kenan sai da muka tattauna na ga ba ga yadda suke kaza kare shi ko da aka zo tasuwa da ajura muna fitowa yake mun me matsayin su ke ma to me asali aka faɗa asalin shikenan kuma yayi ya yi tasu a ya yi ashura ai ba karamin alkairi bane babba wallahi ka ba wani ba wanda yake ya mutumin da ne dai yana neman wani abu ba domin ya zo da karatunsa kuma lakciyar ne shi yanzu so yake san Allah kawai yawwa yake san Allah mutuncin gaskiya yake yawwa ba musulmin ba da awal ba yawa gaji ya kan zazzan da nake to saboda haka sai dai a shi ya gane yawa to sai ce bai zo da wancan da ya warkar da ni ba ta zawada sai ya rike guduri kawai wa hamala shannahu lahu ya dauki talkarsa a tare da shi fiha ma'un cikin ta akwai ruwa hatta kadima makka ne dai akwai na bace ne ke makka yace ba dal masjid yana zuwa bai za ka karfe ko ina ba sai masallaci bance masallaci sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifu ya nemi annabi alaihi salatu wasalam a masallaci bai ga annabi ba to kariya an ya sala an kuma yana tsoron yana kin ya tambaye wani domin a lokacin ba student ne yawa in kace musulmi ne kai za ya ma illa domin a lokacin musulmi maza ba wasu fa arba'in ba kakab maza ba su fa arba'in ba ka karanta siyarwa ala yin nubala ba su da yawa a ta da raka hu ba'adun laila har dare ma yana ta yawo a harami abin da ake nufi da masallaci ba shine harami yaje mu harabin maka domin shine masallaci yayi yawa saboda haka fadda wata nabi sallallahu alaihi wasallam na fara'ahu ali sai na ali ya dawo da gidan arkam tibur abel arkam domin nan ne makarantar a lokacin ta farko kawai sai gani su kuma a lokacin balarabe yana da ɗabi'a ta girmama bako ai duk manyan iyayen mu da suka je maka a tambaye su 1960 wani abu 70 za a gaya ba har a lokacin har a lokacin balarabe idan dan Najeriya ya je maka yana girmama shi zai iya fita daga gidansa ya baka ka zauna in ka gama aikin hajji ya dawo har sai da muka yi janishin image din mu a can suka daina eh amma da abin da suke yi kenan suna girmama bako da gaske gaske musamman kuma dan Najeriya ana girmama shi to mu muka zubar da su iman mu saboda su dalilai inna ali ya ganki fa arafa annahu gari yana ganin sai gana wannan ai ba ko ne kamar kai yanzu ka ga oyibo bature ko balarabe ai ka san dai ba dan nan bane to kamar haka ne duk da ka ganka farare din nan to a wannan fararen kowa ya san naka kowa ya san naka yana ganin ya gara balan barawu tabi'ahu yana ganin da shi ma da ya wuce gaban sa kawai je bija baya balan ya tsalu wahidun minhu ma sahibahu an shay ba wanda ya tambayi kowa kai yaya da kai kuma yaya shi Abu Zar bai tambayi sai na Ali yaya aka yi ne sai na Ali bai tambayi Abu Zar yaya aka yi ba kawai ya gaira abin zan kai ne za ka ce malam me yasa kake bi na ko ai dole maka ya ka security fa ko kawai mutum yana ta bunka a baya da wani dalili yawwa ba za mu lissafa kake ba da mutum zai ta bunka a baya kake a to to sai sai falam yas'al wahidun minhum ma zaiba huwa shay hatta asbaha haddari yawai ba wanda ya tambayi wani sun mahtamala shi sai na abu abu zar yana ta bin sai na ala a baya inda ya je ya kwanta shi ma ne mu guri ya kwanta kawai duk da aka ana wannan yanayi sai da gari ya waye sun mahtamala kirba ta wuce kuma ɗauko wannan kun ji kirba can shanna duk ana nufin sarka duk eh gora da ruwa yace kirmatahu wa zadahu da guzurinsa ila almasjid ya kuma koma harami wa dalla zalika yau a wannan yinin ma ya kuma wuni bai ga wani annabi karshen zamani ba shi wai so yake sai ya ga annabi ya ganki ya wuce tun da nan ne ka aba ai anan ake wa'azi to ya ga bai ganki ba saboda haka wala yarahu nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ma bai ganshi ba bai ga annabi ba annabi bai ganshi ba a ta amsa hayyan ba tai fa ada ila mafi'i fa maradi ali sayyidina ali kuma dawowa lokacin dawowa sai kuma ganin sa hayya suka yi tafiyar to sai ce um wace faɗa da ko sai ce amma da da ne rajul an yi alama manzilahu wai shi wannan bawa Allah har yanzu bai ma san inda zaki ba saboda zuwa da riyar sai ka fara uku ba mutum yana tiyar da gaire da ka wanda yake da bada kai shi wannan bawa Allah har yanzu bai san masaukinsa ba to shi kenan shi yake tambaye kansa da kansa ba ta mahu ya tage shi lokacin fita yayi fada ba su jima'a yace to zan fita zo mu tafi ya kuma tawowa ta dai da ya tsalu wayi min minhu ma sai ba huwa shay kowa baya tambaye kowa tafiya kura da yake kowa yana jin tsoron kowa to hatta idza kana yau masali hadirin sai da kwana na uku yayi fa'ada aliyu mithla zalik sayyidina ali wato ya kuma dawowa kamar yadda ya dawo jiya ba a kama ma'ahu ya kuma tafiya tare da shi sun makala da yake ala tu hadithuni man ladhi aqdama ka yau an kwana uku yace dan Allah shin baka ba da labarin da ya kawo ka garin nan ba kai kuwa domin kai ba dan garin nan bane kale yace ina alayka li ahadan wa bi saqat la tulshi dannani in kai mu alƙawari muka yarjejeniya cewa akan zaka nuna nutar da ni zaka shiryar da ni gurin da annabin karshen zamani yake to zan gaya ba yace fa'altu zan gaya ba ya san balarabe baya alƙawari ya saba ko da ba musulmi bane dai fa fa'ala yace yayi alƙawari ba akbarahu ya kwace labari ban shi kaji abin da ya kawo ni garin nan na zo ne asali kafin zuwa na na turo dan uwana kaza kaza ya faru sannan na tawo kala sai yace fa innahu haqqun yace gaskiya ne annabi karshen zamani ya bayyana yadda dan uwan ke ga ma haka ne wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ne fa idza asbada fattabi'ni idan gari ya waye ka waye gari to kawai in ka ga na fito ka bi ni ai baka ga mun ba tace da tin na kai ka inda yake fa inni in ra'aytu shay'an akafu alayhi ka biyo na baya da na ga wani abu da nake ji ma tsoro domin ni kowa ya san kanin annabi kuntu ka anni uriqul ma yace zan miƙe kamar ina gyara ruwa ko ina zubo ruwa a talka ko ina gyara kafata yace kai kuma fa in ma zai tuba tabi'i irin wannan in ka ga na tsaya yace ka nuna tare miki ko ka wuce ko ka canja hanya idan na zo na wuce fa tabi'i ka kuma bi da hatta ta da kula madadali sai ka shiga inda ka ga na shiga kai ma kamar kai kamar za ka wuce ka dawo ka shiga fa fa'ala abu dhar yayi haka ban dalaka yakfuhu ya tafi yana bin sa a baya domin alƙafa dama ai kira kenan yana bin sa a baya hatta da kala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin da annabi yake arkam gidan darul arkam wa da kala ma'ahu shi ma yabi wa sami'a min qawli ya saurara annabi kaga ba wai a ce iya gurin ka iya ladan ka ba a'a saurari wa aslama makana wudi annan take musulunta فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يتي دشي ارجع الى قومي فاخبره كما gurin mutanenka yanzu ba bi karbi ba da kika tafi gifa in ka je ka je ka wata labarin cewa na bayyana kai da awa kai ma hatta ya ce ka aure har sai ka samu labarin cewa al'amari na yayi karfi sai ka dawo yanzu dai ka koyi ka koma garin kare yake wallahi nafsi bi yadi yace ya rasulullah na rantsi da wanda raina yake hannunsa la asruqanna biha baina zaharani zaharani yace sai na fito na yake da wannan kalmar a cikin tsakiyar mushrikai yace na rantsi da Allah ni sai na faɗa kowa tsoro yake ji amma shi sai ya zo masallaci ka'aba fa karaja sai ya fito tunda ya rantsi a ta adal masjid yana zuwa ya zo harami fa na dadi ala sauti ya daga murya yace ya kwalla mutu ya kwalla murya yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kowa ya ce da wasu na dawa fi tsirara eh wasu na karja wasu na nudu duk ayyaban ka'aba kowa da yadda yake yayi wannan shirar kowa hankalin shi dawo kansa cewa ku tabbatar ni na ke da babu abota da tantanta sai Allah bayan ba kuma ka 360 a ciki kowa da gunkinsa ka zo ka ce duk ba kai da su ba kuma nan Muhammad shi Allah ya aiko ya ga ya mutu kuma ga ji ba ku sun makamar kaumu ai mutane da suka bi da ba su da abu da suke masu lido da kasa da wannan masu gawafi tarara din fadarahu suka rika jidda duka hatta arja'u hatta da sai majina jira suka kwat wajen da shi sai majina jira wajen Abbas. Ana haka Abbas ibn Abdul Muttalib bai musulunta ba. Babba Annabi alaihi salatu wasalam shi kuma mutum ne mai murya. Yana da murya sosai. Yana zuwa ya rika musu tsawa. Saboda a lokacin sun ma su mace ba a kabba alaihi ya fada kansa ya rufe shi. Kare yake wai lakum kai kan alastum ta'lamuna annahu min jibar wannan mutumin ba ku ga dan gifar ba ne dan mutanen gifar ne wa anna dariqa tijari tijara tijarikum ila sham ku sani cewa kasuwancin ku ta tsakiyar garin da yake bi za ku sham gaba ɗaya kayan ku kuka ɗebo sai ba ku da wata hanya sai ta garin in ba ku da basira shi bari ya gaya mu yawwa yawwa saboda haka fa an tsaro ko fa an kada minu ya kwace shi da gurin su ya rullube shi ya tutture su ya ganyo shi ya tuma aka ce yi mafi da ya je ka bawa ruwa ya farfado da ya farfado sai ya ce ɗaya ɗeran saura ɗaya ya ce yau ya zo yace wallahi gobe sai na dawo sun ma ahada min alkadi bi misliha wace gari ya kuma dawowa fa darabu suka kuma yi wa wani makalafin suka yi masa duka wa taru ilayhi suke majina jira ba kabbal abbas alaihi karo na biyu abbas ya kuma kwatarsa to da ya farfado a wannan karan ne zai ce to yanzu na tabbatar imani na yayi kwari bari ta tafi garin mu na dawa saboda haka ba musuluncin karya za a yi da ya koma kifar ya musulunta ya je ya rika dawa in ka koma tarihi safiyar wa alamin nubala gaba ɗaya mutanen garin rabin garin suka musulunta a hannunsa rabin ma suka ce ba wai musulunta ne ba za ba mun yadda cewa da abin da ka faɗa amma mun wace ka kai mu gurin da kaje kun ga ka iya cewa gaba ɗaya garin gifar a hannun abu dar suka musulunta na ga ɗaya daga cikin fada'ilin take wannan shi ne abu dar da gifari ai ba time of kasan ba ko yawa amin ya Allah me za mu koya ga kaji ma yuqad min al-hadith fadilatu al-izan fi sabqihi ila al-islam domin ana cewa shine na shida ko bakwai wajen 36 kai ko 37 wasu ce shine na 40 a shiga musulmi wasu kace na 39 sai na Umar shine na 40 haka maganganu dai amma dai bai wuce 40 din ba yana cikin 40 yawa asabiquna al-awwalun na biyu da muna rizar al'ada fi sabili da'awa yadda ya jure cutarwa ta hanyar mai da'awa na uku bayanu ma na kan muslimuna al'awai min al'adati wal mashaqqa ana bayani akan abin da musulmi suka haɗu da shi na wato al'ada wahala da jigata babu min fada'il jarir bin abdullah babin da yake magana akan falalar jarir bin abdullah bin bajali an jarir radiyallahu anhu qal jarir bin abdullah bin bajali yace ma ajabani nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslam da garan da na musulunta annabi bai ƙara samun hijabi shamaki tsakani na da shi ba in ya zo ganin annabi yana zuwa za a ce ku kyale shi amma bai gaba ɗaya ba a rayuwarsa yana musulunta bai fi kwana arba'in ba ya musulunta da kwana arba'in annabi ba duniya eh amma kuma a wannan kwanakin kusan ikirin da wani abu sai da ya rutu annabi yana kaunarsa da gaske domin kaga annabi ya kwana sha biyu yana rashin lafiya kwana bakwai a tsaitsaye kwana biyar a kwanci zazzabi ba wuce ne ya raina zazzabi sai a ce zazzabin zazzabi babban ciwo ne domin ummu min da annabi yake kiran ka ya kulu dama wal laham da jini da tsoka shi da zabi yake ci amma a gurin ba huje sai yanzu dan gaba yanzu yana zabi kai banza da shi ba komai zai warke wai yanayi ne sai a ce wai yanayi ne to sai wala ra'ani illa tabassama fi waji ba ran da annabi zai ganni ba sai ya yi min murmushi annabi na kallon da zai yi murmushi sallallahu alaihi wa sallam yace wala qad shakawtu ilayhi anni la atutu al khair na kai ma koke bayan na musulunci nace ni saboda wato rashin kibata malai ka ce ni khifati idan ya hauka abun hawa baya iya zama a kai doki na tafiya yake yana tsalle a kai to shi ne yake ya kai wannan koken fa daraba bi yadihi fi sadri yace annabi ya sa hannun da yake kirji na haka wa kana da yace Allahumma tabbitu da yau Allah ka tabbatar da shi duk abin da ya hau waj'alhu hadiyan ka sanya shi ya zama mai shiriya mahdiyan kuma mai shiryawa Allahu akbar shine mahdi ai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an jarir dalili yace kana ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace da ni ala turihuni min min dil khalata shin annabi ya kalli jarir yace baka hutar da ni dangane da ma abuta al khalasa an gane ko shine mutanen Yaman Yaman an gane mutanen Yaman da suka je suka yi wata wani ɗaki suka ce suka yi gumaka a cikin suka ce gumata suka abake suke bauta annabi ya kalli abu jariri yace ba za ka hutar da ni daga wayancan mushrikan ba wa kana baita fi khas'ab annabi yace ɗaki ne kana sanan a can khas'ab a yaman ne yusamma ka'abatul yamaniya wai ka'abar yaman suke karanta dan rage mutum kala ta yace ban talaftu bi 50 wa 100 baris min ahmad yace sai muka samu mutum 150 a kabilan mu shine kabilan Ahmad mu 150 wa kanu ashabu kai ashabu kai su kuma mahaya ne dukkan su kowa ya iya doki kuma jarumai ne kare yake wa kuntu la asbutu ala alkhair yace za a tafi ne komanda amma matsala ta ni in doki yana da biya tsalle nake akai kar a je ki yadda ni ya gaba kawai tunda baya tabbatuwa akai fagaraba fi sadri sai annabi ya dawo hannun sa ya dake kirji na hatta ra'aytu athara asabi'ahu fi sadri yace saboda yadda annabi ya dake kirji na sai da naga shatan hannun sa a kirji na ba operation kenan malamin suka ce annabi ya ba operation na damuwar sa eh in da ba operation ai tsagawa za a yi ko ya gure karasa hadisi eh ina karasawa shi ke sai ce yau bare mu mun ɗaya ba sai ce wa qala yace allahumma thabbitu waj'alhu hadiyan mahdiya mun tabbatar fadda na ilaiha jarir bin abdullahi ya da tawaga kawai ka tafi zuwa ka'abatul yamaniya fa katara ayira zuwa ya rubuta ta wa haraka hayqulita har kuma kan ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره كابن يدي يجي اجي اجي النبي صلى الله عليه وسلم ga abin da ya faru na gama da ka'abar yaman فقال رسول فقال رسول جرير dan aikin jarir da yace wallahi ba saka bil haqqi ma ji tuka hatta taraktuha yace wa annabi alaihi salatu wasalam na rantsi ma da Allah ban zo nan ba ba aiko da nan ba har sai da na bar wannan ka'abar wato na kyale ta wato ka Allah hajamalul ajwa saboda yadda aka yi mata rugu-rugu kai ka ce irin raƙumi ne da ya ƙone kawai sai irin cikin ba komai shi ne ajiyar wanda yake a rarraki au ajiyar ko kuma wanda kawai tsabar rashin lafiya ya yi baƙin irin ya mutu da kuraje ka ganshi ya karmace haka na baro wannan kaba ko kuma akrab rusheshe akwai wanda suka ce akrab ko ajrab shine din ma'anarsa قال يجي فبارك في خيل في خيل أحمد يا النبي يجي الله يسنيا وا ما هيا دواك أحمد البركة كان كبيرة جري ورجال هذا مزاجا كم سمرا سيدي فلاك توبيا يجي الله يو دواكا سدسو البركة الله يو دواكا سدسو البركة الله يو دواكا سدسو البركة سيدي فلاك توبيا wannan shine karshe kaga sai mu tafi Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala an man kama azima da jarir mun ji matsayi babba ga jarir bin abdullahi wa qaumi wa nasri lil islam nabi majru'iyyat izalati ma yaftatin bihinna min bina'i wa ghairihi sawa'un kana insanan aw haywana shar'antuwar kawar da abin da mutane za su fitinanci da shi na gini ko waninsa mutum ne ko kuwa dabba ko kuma wani abu tandarare ko ne daga ciki ya kamata in zai fitinantar da mutum a kaude shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana annaba alaihi salatu wassalam yana cewa man la yashkurin nas la yashkurin la wanda baya gode wa mutane shi ma kuma ba zai gode wa Allah ba to ina mika godiya ta matuƙa da iyaye da kakanni da kuma abokan karatu da kalli dangane da wato girmama mu da karrama mu da aka yi dangane da hafula na katima na ɗanku da aka yi da kuma wasu ƙani a gurin su wasu jika muna godiya matuƙa an karrama mu an girmama mu kuma muna gode wa Allah sannan muna gode muku matuƙa Allah ya saka kowa da alkhairi ko shakka babu an bani gudunmawa ta bangarori da dama da dama akwai wanda ba zan gushe wannan sai musu godiya dan gane da irin wato um, karamci da aka nuna mun gaskiya yadda ka san wanda zai yi biki na auren da ƴaƴa ko abin da ya kama da haka hatta irin abin da ya shafi financially gudunmawa da ake bayarwa ko wanda da dama sun taimaka mana to ba zan gushe ba ina gode musu matuƙa dangane da wannan kulawa da aka nuna mana da kuma girmamawa domin kamar din da na faɗa abubuwan ba za su faɗi da yawa ba kawai ina ga ya kamata in tsaya haka Allah ya saka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ladaba mana assalamu alaikum
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر